ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يجوز من الهدي أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayanin wace irin dabba ce za a bayar hadaya an fahimta kafin mu fara babi wancan darasi mun tashi akan cewa menene ya sa matsaloli suke faskara dangane da rayuwarmu da yau da kullum sai aka samu yawa suke yi ko wannan kuma ce kana fita shi su canza ba haka bane ba to in yawa suke me yake sa su yawa me ke sa suna yin yawa matsalolin suke ƙara yawa eh eh rashin wai rashin magance waɗanda suke a kas sa'an nan kuma in su to ya za a magance su eh matsala kwaya ɗaya ce ita ce take hana magance wace matsala ce me yake hana a magance matsalar da ke kasa kafin kuma wata ta zo eh sakaci san zuciya eh mai kuma wa kuma eh rashin kishin addinin a cikin zukatanmu kishin addinin ya yi rauni a cikin zukatanmu an fahimta haka ne kishin addini ya yi rauni a cikin zukatanmu wani abin da duk ka sani kake ba shi girma ko kake kula da shi da an taba shi yanzu hankalinka zai tashi sai kaga yadda ka magance shi ba haka bane ba amma abin da ya danganci addininka imaninka ba za ka damu ba abin ba fin karfinka ya ba amma rashin damuwa din kishin addinin ne ya rauni a cikin zukatanmu shi yasa wannan matsaloli suke karuwa to ya za a magance duba za ka yi wannan abin Allah baya so kuma ina yi ko ko ina kallon ana yi so nake da kwana cikin fushin Allah ko da ta yi cikin fushin Allah kai fushi da fushin Allah kai fushi da fushin shari'a kai fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ka zo kafi karfin wayannan abubuwa duka ba fin karfin ka su kai ba sai dai kishin ne yayi kadan a zuciyarka saboda Allah ya ce wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum karshe yawa su kai aka ce sun yawa yawan sun kai nawa kace 100 bisa 100 yawan su sun kai 100 bisa 100 sai kai daga yau ka fara ka gani sai kai kokari ka magance daya yau dole sai kai tawaye da zuciyarka sai zuciyarka ta yi sai zuciyarka ta yi tawaye da san rai sai kai tawaye da son zuciyarka kai kokari ka magance daya yau gobe ka magance daya jibi ka magance daya guda nawa ka magance uku to saura tasa'in da bakwai ɗin nan sai Allah ya taimake ka ka magance su ba tare da ka sha wahala ba don Allah ce wallazi na tadau wanda suka zadahum hudan wa atahum ba wai da karfin ka zaka yi ba a'a da karfin Allah ake yi ko don cewa aka yi la haula an masiyatillahi illa bi ismatillahi wala quwwata ala ta'atillahi illa bi tawfiqillahi la haula wala quwwata illa billah ma nasuke iya za ka yi sace zuciyarka ne Allah ya ga kana kishin addini babu abin da ya fi karfinka ka gyara shi fa sai dai kishin abin ya fi karfinka matsaloli da yawa an magance su haka kaga ka fitinu da abu amma in ka dawo ka to me amfanin wannan sai ka da ka rabu da shi kuma ka rabu da shi har abada kenan kuma ba abin da ya rage maka cikin rayuwarka an fahimta to wannan kishin da babu shi a cikin zukatanmu to shi yasa abin da ka fi karfin shi ma sai zo ya fi karfin ka misali ba abin da aka fitinu da shi yanzu kamar jin rediyo tun daga 1960s nake jin bbc da voice of america bbc da voice of america bbc su abdullahi kaoji su tinau waɗanda suka fara yi na mamanta sunansu da sun kira ma sunansu duka yadda ka san mutum ya fitinu da radio fiye da yadda ya fitinu da sallah haka voice of america wata tana hawa ibrahim funtuwa tun daga 1960s take voice of america ita ji hawa ibrahim funtuwa daga voice of america district columbia ta ce gunduman columbia har na je karatu madina ina kama su da zaran ka tashi masallaci kana shiga motarka kana kik motarka sai ka taba rediyo ko larabci ko hausa shi kake yi ya zama ka fitina kamar ba za ka yi rabuwa da shi ba wannan labaran duk da kake gani shekaru na ka zo kana yi mutum sai ka zo ka yi tunatu me amfani wayan abubuwa shekara nawa duk abin da ka ji me ya kara maka ilimi sai ka zo duk wayannan labarai duk suna kara suna toshe ma mutum basiran su ce a kwakwalwa daga wauta sai hauka sai zancen siya sai menene da menene to kuma wannan lafiya da da abin da Allah baka Allah zai tambaye ka ranar lahira me zaka ce mishi kana kana Allah Allah a sallami sallah ne saboda kar liman ya ja sallah a yi tsawo kafin ka fita ka shiga daga masallacin annabi ka shiga motar ka ka tada motar ka tada radio wallahi talla sai kana ganin abubuwa su wuce ka ya zama fitina duk abin da kai suka ja kai ke zama maka fitina to da aka zo aka yi tunani to me amfani wa innan sai ka shekara nawa yanzu ko BBC ko radio na ma abin nan ne ba radio da ke kama kasan waje me yake me yake kiran shi ne fm ne kawai fm kuma sai ka sati biyu uku ba baka bude kowanne ne amma da ji kake in ka bari kaman wani abu zai same ka da na dawo daga makaranta da zo ina karantarwa a nan cikin ɗalibai kai me daga ina wannan daga kaza wannan ce daga funtuwa sai ce kai akwai wata hawa ibrahim funtuwa tana musa amurka tana ina yace tana tana funtuwa yanzu zaman amurka ya kare ta dawo gida ibrahim ya sake ta kuma ba wanda ba wanda zai iya aure ta ta zama baturiya eh wannan abin ai gajeren zango ne ai ba dogon zango bane suna wasan kwaikwayo suna da cikakken ci zama menene iya kuruciyar ki shine zaki ji dadin wannan ana son kallon ki ana bukatar murya ki ana bukatar menene da menene shekara nawa zaki kina jin dadin wannan shekara 20 daga shekara 20 kin suma kyau ya fara tafiya waɗansu kuma suka taso sababbin tashi yadda kika fitini mutane su ma za su su fitine ki sanadiyar su ba a son a kalle ki ko a ji muryar ki a lokacin zaki koma gida ki zauna saura rayuwanki in zaki shekarar ɗari cikin takaici da tashin hankali kiki cikin takaici da tashin hankali kiki amma in ka ɗaura zuciyarki kika je kika yi aure kika hayyafa da wacce ta fitar ta je ta yin aure ta je ta ji daɗinta kuruciyarta ya garu ta goma sha ga su nan kyawawa ake kawowa ba za a kawo mara kyau ba don ana so a ɗauke zuciyar ka ne shekara nawa za ki zauna kina yi iya rayuwanki ba za ki shige shekara ashirin kina cin moriyar wannan kuruciya ba da zaran lokaci ya wuce kuma za ki zauna iya rayuwanki kina cikin takaici to wacce ta zo ta je ta yi aure kuma ta zauna ta hayayyafa tana da tsufa tana da jin daɗin rayuwa ta girma ta tsufa jikoki lokacin za su sun mai da ita me su zo su mai da ita sabuwar abu to za ta ji daɗin rayuwarta har da za ta shiga kamar da ke da ita wa ya fi cin moriyar rayuwarsa wannan ta fi ce ta fi cin moriyar rayuwa don ke kuruciyan ake bukata kuruciyan ko ba ta shige shekaru ashirin ashirin da biyar talatin ni ya yawa shekara talatin da wahala ma ya kai shekara talatin ba haka bane ba to shi yasa haka kai ma kishin addinin a zuciyarka he ka auna ka gani to amfanin me nake samu ranar lahira Allah zai tambaye ni to bari na yaki zuciyata na daina daya a cikin ɗari ɗin in ka in kai kokari ka rage daya a cikin ɗari ya zama ɗari da ɗaya kenan ko ɗari ba ɗaya ya ragu kenan ko ya karu gobe kuma ko sati mai zuwa ka yaki zuciyarka ka cire ɗaya ya zama nawa sati mai zuwa ka cire ba uku ba to Allah ya ga zuciyarka kana fushi da fushin Allah kana kana yakin abin da yake bata addini to sai Allah ya kama dauki shine wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa an fahimta in kana so ka fara ka gwada ka gani daga yau amma in kana zaune kana jira sai mala'ika zai zo ya hana maka wannan abubuwa ba Allah bai dawo alkawarin wannan ba kullun karuwa suke kullun karuwa kullun zubo su ake yi iri iri amma Allah bai hana ka da yadda za ka yi ka kauce ma wannan abubuwa ba kai ne kai sakaci kishin addini ya yi rauni a zuciyarka to shi kenan sai ka zama addinin kana tafiya addini sai ka zo ka zauna to wannan abin da nake kallo ko wannan abin da yake bata min imani na menene ma ko kasanta ko shakiyanci ko shiririta ko wauta ko hauka kai da Allah ba hankali da ilimi da imani ka je ka salwantar da su saboda shiririta kai hasara ke an fahimta dole sai kaya ki zuciyarka amma kana zaune kana jira kullum su ba ruwansu kullum aunowa suke suna kawowa yanzu ma sun daina kawowa da kansu suna zaben ku ne su ce shi kenan sun ce sai su je su da auno muku ba za ku san yadda aka yi ba wannan arewa 24 da kuke gani ya aka yi eh kun ganta kawai umar sa'id tudun wada nan ya zo ya same ni a ofis inda ba ya kawo shi malam gashi ko daga amurka ko turawa ne ana son a zo a bude talabijin na hausa saboda al'adar bahaushe to malam me kake ganin ce to yanzu tun da an ce hausa ake so ko ku karba kuna yi ku rage sharrin da ke ciki ko ku ki karba hausawa akwai akwai 'yan sautin zaria akwai garawa su ma sun yi hausa ba gashi bbc ba ba ake cewa menene alheri kowa ne da ta iya da ta iya na ce suna nan ire-iren su a kawo a danka hannunsu shi kuma ce wa yuqdal amru hina taghibu taymu wala yustamaruna wa hum hudur in akwai taimu da ita za a zauna kan teburi ba za a ci musu mutunci amma in babu kowa sai a yi abin ɗari bisa ɗari na ce in za ku iya za ku yi karba saboda ku rage sharrin da ke ciki in sharrin ɗari ne kuna ciki zai dawo tamanin ko sittin amma in ba ku bane ba hausa suka ce ba da al'adan bahaushe wayanda suke hausa din nan kirista ɗan arna din ba hausa bane ba sa yi suna iya yi suna da yawa sai iya sai a dawo a danka hannunsu ɗari bisa ɗari ba yi sati ɗaya ba kowa ne ne wani mana ai mun ganka amerika ko mun ji muryanka amerika ya aka yi gashi ka ce kaza kaza kaza kaza kaza da umar sa'id tudun wala da ya zo muna magana ba biro ba ba radio a hannun shi ba waya a hannun shi sai dai hularsa ce za ta dauka ko bi ko agogonsa ashe a eto ban ga waya ba waya a hannunsa ba radio a hannunsa ba komai ya aka yi aka kai da har america eh me haka aka gansu haka aka faɗa min aka ce ma'ana ko bironsa ko waya na cikin ajihu ko waya da mai da mene ne to yadda al'amuran suke tafiya ke ba za ka iya sani kuma ni abin da na faɗa musu kenan ya ce in ba ku ɗauka ba wani za su ɗauka in kun karba za ku rage sharri in kuka ki ɗauka in kuka ki karba su dai sai sun zo sun kafa abin sai a sa shi hannuwa a waɗansu kuma hausan su ma sun iya to shi kenan sai shari ya zo ɗari bisa ɗari kuma suka ce shekara nawa za su ga lokacin da suka ce in ya gama za su bar hausa abin mutanen najeriya shekaran ya wuce shekarun sun wuce gashi har yanzu ya ake yi to da madafa kenan aka yi an fahimta haka ga jimala ai mun ganka amurka mun ji ka amurka ka ce kaza kaza kaza ce me ya faru aka ce kaza kaza kaza da ce wayo wanda ya zo muna magana da shi ba komai hannun shi eh eh digital eh to ko menene da yayi dan duniyar sai da wani yazo kuma sai a ce a caje ka a gani babu ma yajuzu min alhadi abinda ake bada hadaya da shi قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة منذ الله يا باد حدا يراكم أين محل الشاهد للباب أشياء أنا باد راكمي كده an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yasuqu badanatan manzon Allah ya ga wani mutum yana koran badana mecece badana rafumi alaysa kazalik manzon Allah ganshi yana korawa za shi makka fa qala irkabha yace ka hau fa qala ya rasulullahi innaha badanatu yace ya manzon Allah ai badana ce da za a kai hadaya mana hadaya kenan fa qala irkabha wai laka fi saniyati aw fi salisa yace ka hau abin ka kai tunka ka hau darajar mutum ya fi darajar dabba kana dabban na tafiya kai kana tafiya kana kana koranta in ka hau ai ka rage maka ka wahala mahallu shahid shine ra'a rajulan yasuqu badanatan alaysa kadhalik za a iya bashi unwani kuma shin dabban da aka kora ta hadaya za a iya hawanta za a iya kuma za a iya ba ra'a rajulan yasu wa qala irkabha wannan ma shi yafi karfi da ra'a rajulan din yasu kul badana don umurni irkabha قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة wai abdullahi dan umar in aikin hajji sai ya bada rakumi guda biyu hadaya in umra ce bada rakumi ɗaya ɗaya kaga yadda suke kashe kuɗi a cikin aikin Allah a cikin aikin hajji ko aikin umra qala wa ra'aytuhu fil umrati yanharu badana yace na ganshi ya je yayi umra yaje na ya soke rakumi وهي قائمة في دار خالد بن أسير راكم الناس وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحرب من تحت كتفه yace na ga ya ɗauki takobin abinda zai suka ya suka daga makisanta daga nan labba hazihiyar labba har sai da abin ya fito akan kafadarsa kafadar dabbar wannan shi ma mahallin shahid kenan shine ahada badanatan badanatan fil hajji wa fil umra badana badanatayn badanatayn fil hajji wa fil umra badana قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة عمر بن عبد العزيز يا باد يا أيك هدايا راكمي أجكين أيك حجك وعمرة قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أهدا بدنتين إهداهما بختية yace ya bada ya aika hadayan ya bada hadayan rakuma rakumai rakumi guda biyu rakuma guda biyu ɗaya rakumin ma mai tozo biyu ne ita ce bukhtiya قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينهر معها وإن كأيكتا قوة تناتفيا كافين أكيمك سيتهايو تتنيا زأيدش ita shi a ɗora mata ta tafi in an je a soke ta a soke shi shi ma don ka aika ta lokacin tana da ciki da ita da abin da ke cikin ta ka aika duk da ta haifo shi shi ma ya zama cikin hadayen kenan sai a tafi da shi fa in lam yudad lahu muhammadun humila ala ummihi hatta yunhara ma'aha wai a dauki dabban a tafi da ita in ba a samu abin da zai dauki dabban ba a ɗora a ɗora dabban kan uwarsa har ta je da shi makka قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها وإن لرورة تكاما نك هو دبا نك كورا زوا مك هدايات سيك هو ركوبا غير قاده كهو با هو ذاك وهل إتبا وإذا اضطررت إلى لبنها in larura ta kama kuma yunwa ta kama ka kana son ka sha nonanta fashirab ba'da ma yarwi yarwi fasiluha yarwi yarwa fasiluha wai ka sha amma bayan dan abin da ta haifa ya sha ya koshi fa idza nahartaha fanhar fasilaha ma'aha in ka je zaka soke ta ko ka yanka ka yanka ta tare da dabban don duk hadaya ne ka aika su an fahimta to halin da suke ciki kenan wajen aikin ibada ba sa jin shakka yanzu rakumi wa duk kowa ne ne kace mishi daga za shi umra ko haji kace so ki rakumi sai dai sai dan akuya kadan na riyal 200 200 ba haka bane ba amma rakumi nawa ne kudin rakumi abdullahi dan umar ya je aikin haji sai so ki rakumi guda biyu umra ne sai so ki rakumi daya nawa yake kashewa abin da yake kashewa yana da yawa dan ko kuma korowa fa yayi daga daga madina yazo har maka ba daga maka yaje saya ba to shine shine ake jan hankalin masu hali lokuta na ibada a taimaka ma talakawa marasa galihu waɗansu kasashen daga yanzu suka ce duk kayan supermarket ɗinsu an rage kafin ya kai azumi za a rage kai har rabi yanzu an rage wa gobe ji har ana ragewa har ya kai rabin kuɗi sa'an nan kuma masu taimakawa talakawa daga watan sha'aban ya kama to watan da suke karfafa ibada kenan wai cikin watan sha'aban ya kamata a ba talaka kuɗi ko abinci ya samu kwanciyar hankalin cewa zai kama watan ramadana hankalin shi kwance amma yana cikin shakka yaya za a kama watan ramadana da ya ji an ce shinkafa ta ta dama ba hanyar shinkafa masara ta gero da ya ji an ce kuma ya tashi sai hankalin shi tashi to masu hali sai a nemi talakawa tun watan sha'aban na farko farko ko tsakiya kowa a bashi abin da zai samu tabbas cewa zai shiga watan azumi lafiya lafiya ba shi da fargaba abin da ake yi kenan yadda ake so kenan masu hali su yi an fahimta a taimaka ma waɗanda ba su da hali ga watan azumi watan azumi cewa aka yi azumi azumi kuma an ce karkace abinci amma ɗan adam duk sa'an da ya zauna awa nawa bai ci abinci ba in lokacin cin abincin ya kai sai kaga yana so ya rama na safe da bebe da na hansi da na rana da mai da mai yasa yana kwaɗayin komai yana sha'awar komai so sai aka ce ka taimaka mishi ka bashi kuɗi a hannunsa ka bashi abinci ka bashi kaza duk a bashi ya samu tabbas cewa zai shiga watan azumi lafiya lafiya ba fargaba sai ta fama da faman da ke cikin azumi din an fahimta kamata a taimaka ko باب العمل في الحدي حين يصاب باب يند أكي كورا دبا هدايا قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة عبد الله بن عمر in zai ba da hadaya daga madina sai ya kai zul hulaifa sai ya mishi rataye abinda ake rataya ta kalma ake rataya guda biyu akan wuyansu alama ce ta cewa wannan hadaya ce da aka aika matalakawan makka saboda dalili ko hadayan ko dabbar ta bata ko ta kasa ta fadi ta mutu akwai yadda ake yi yuqallidu qabla an yushirahu sai rataye kafin yayi mata lamba alama da za a yi وذلك في مكان واحد أو جئزي وهو موجه موجه القبلة موجه القبلة ويا فسكنت دبا القبلة هو شكسا يا فسكنت القبلة ba lalle bane sai an fuskanci alqibla ba amma fuskantar alqibla a cikin komai yana da alkhairi alaysa kazalik yuqalliduhu bina alayni sai mata rataye da takalma guda biyu wa yashiruhu min ash-shaqq al-aysar sa'annan kuma yayi mata lamba ta bangaren hagu na wuyan summa yusa summa yusa kuma ahu hatta yuqafa bihi ma an-nas bi arafa sa'annan akorin akora dabban hadaya din in hadaya ce ka kakkaura da to dole sai ka je da ita har a tsaya arafa da ita sa'annan a dawo kashi gari ranar sallah sai a soke ta an fahimta to hadaya kenan ثم يرفع به معهم إذا دفعوا من داود عرفة زاجي مزدلفة تدبا زاجي فإذا قدم من غداة النهر يزو سافيا صلى نهره قبل أن يهلك أو يقصر ويسي يسوك دبسا كافين يأسكي كويسيسي وكان هو ينهر هديه بيده ويشي دكان سيكي ينكا كويكي سوكيوا ya suffuhunna qiyaman sai bar duk su tsaya a tsaye ya jera su wa yuwajjihuhunna ila alqiblati thumma ya'kulu wa yat'am sannan ya fuskantar da su alqibla sannan ya yanka ko ya soke sannan ya ci ya bayar a ci قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام حديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر وإن يزو زي مدبر لمبا akan tuzunta in zai lamba din a yasin da ake lamba shi karfe za su cikin da sai a jako menene zai ce bismillah wallahu akbar qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kana yaqulu الهدي ما قلد وأشعر وأتف به بعرفة يتي هدايا لا دوكا سنان هدايا ني هدايا تي متكا أي متراتي كو أي متلمبا وأشعر أكا متلمبا كينا ووقف بها بعرفة أكا جيد إتا أكا سيادة إتا عرفة تتازم هدايا كينا قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها كان يجلل وي dabban da zai aika din yana mata ado ne da kwalliya abinda zai sai ya shimfiɗa mata abu ne mai kyau saboda mai in an kai je kasan makka sai ba za a sassaga ta ba abu mai kyau ake sawa in an kai sai a ɗauka a rataya maka ba lokacin ba a rataye ba a yi maka ba tufa kamar yadda ake yi alƙubati wal almat su ne tufar da ke da tashi wannan lokacin sun mai ba'asu biya ilal ka'aba sannan ya aika a je a kai ka'aba fa yaksuha iyaha dabban an kai za a soke ta shimfidan da aka yi ma dabban adon da aka yi ma dabban sai a dauke a je a rataya ma ka'aba abdullahi dan umar kenan kuma ba cikin manyan masu kudi bane ba fatalaka amma duk aiki na ibada ba a yi shi da wasa ana yi ne da gaskiya ya yahya khudhul kitaba bi quwwa khudhul kitaba bi kowa sai ka rike addinin da karfi ba wasa kana nuna kishinkar addinin to sai Allah maɗaukakin sarki ya sauke maka komai قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه يا تمايتي مي عبد الله بن عمر كيدا kwalli adon da yake ma dabba abin budunihi ma'ana dabban da yake aikawa rakumi ko kuwa taguwa ko menene hina kusiyatil ka'abatu hazil kalkuswa ce da yana aikawa ne aje a rataya a yi makaba ado to da aka fara yi makaba ado kuya yake kala kana ya tasaddaku biha ya je sai dauka ya ba talakawa maka sadaka zaka je ka rataya ne zaka sayar ne yadda zaka yi ne ya riga ya kai saboda Allah ku kalli Abdullahi dan Umar fa ba wai cikin man ba Abdurrahman ibn Auf bane fa ba Usman ibn Affan bane fa Abdullahi dan Umar ne Umar kanshi talaka ne balle Abdullahi dan Umar ba haka bane ba amma kaga wajen aikin ibada ya fi kowa karfin hali to haka ake so kai ma ka saba ma zuciyarka ka fi karfin zuciyarka sai kaga Allah ya hore ma komai abinda kake ganin da ba za ka iya ba sai horewa ce daga Allah duk abin da Allah bai hore maka ba za ka sha wahala a kai an fahimta قال وحدثني مالك وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني مالك وعن مالك إيه؟ مالك عن مالك وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول وحدثني عن مالك وحدثني مالك أو عن مالك مالك ها ها ناسا مسألة نسخة نعم وحدثني ما نعم بيتي مالك با بكاوكما عن با amma kawo malikin to akwai an kenan ko ai shi sa dole sai ka koyi lugan arabiya fannahu wal lugatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub ka koyi nahau ka koyi sarraf ka koyi balaga saboda me saboda littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci aka kawo su da larabci aka saukar da alkur'ani da larabci manzon Allah ya har ya bar duniya aka tara hadisan shi to shi yasa sai ka koyi larabci to shikenan sai ka zo kana karanta komai daidai kana fassara komai daidai insha Allah أن عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الصني فما فوقها yace dabban da za a aika ko dabban da za a laidaita lalle ne ta zamo asaniyu fama huwa asaniyu menene asaniyu din mai shekaru nawa eh طيب الصني كالكريم وهو من الإبل ما له خمس سنين راكمين سياكي شكرا بير وطعن في السادسة يشكت شكرا تشدا ومن البقر ما له سنتان إنسان كما سياكي شكرا بيو وطعن في, النا... في الثالثة يشكت شكرا تقو ومن الغنم ما له سنة وطعن في الثانية in akuya ce ko dabba ko rago ko menene sai ya samu shekara ya shiga cikin shekara biyu shine astani kenan ko ko da yake malikiya su suna da magana akan wannan sani idan suna da nasu lissafin قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة إيه؟ كان لا يشق أنا ابن عمر يا كسجي بايا ساغا إنا tsallake la amma sai na kasa yadda zan fassara kalma ɗayan babu ita shi ke da mazuki kalma ɗin kalma ɗayan babu ya shukku ɗazu na ce mai baya tsaga yana gyarawa ya sa in an je an cire sai a ba ka ba kuma sai na zo na karanta zai ce ya shukku to kuma ya za ka yi dole ka tuna sai ka san akwai akwai wani abu da ya faru wurin dafa kana la ya shukku jilala budunihi wa la yujalliluha hatta yabduwa min mina ila arafa baya tsaga baya keta in kwalliyan tufan da ya ma dabbansa da zai kai bayar hadaya wala yujallilu hatta yaguduwa min minan ila arafa ba zai mata kwalliya ba ko sai ya kama daga mina zuwa arafa za a je arafa ranar arafa kenan to in aka waye gari aka zo ranar sallah zai cire abubuwan da ya mata ado din kwalliya din sai a soke abin wannan abin shi ji shi za a shi za a yi makafa tufa ka'aba to aka tambaye shi to da aka zo kuma ana yi makaba gata ana yi tufa me yake da shi ya ce in ya ɗauka sai ya je bayar sadaka tun da ya baiwa Allah ne ba zai koma da shi gida ba fa ba zai ɗauka ya yi amfani da shi ba fa a fahimci sirrin ibada an fahimta قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه ينا فدا يا يا بني hisham bin urwa yake fada ma ƴaƴansa annahu kana yaqulu li banihi me yake fada ma ƴaƴansa ya baniya ya ku ƴaƴana la yuhdiyanna ahadukum lillahi min albudun shay'an yastahi an yuhdiyahu li karimihi yace ya ku ƴaƴana kada wani ya dauki dabba fa mara kyau ya je ce ya kai mu Allah alhali shi yana jin kunyan a ce an ba shi wannan ko an ba wani mai mutunci a wajen shi wannan abin sannan sai ce saboda me fa inna Allah akramu alkurama fa inna Allah akramu alkurama wa ahaqqu man ikhtiyara lahu Allah shi ne ya fi kowa karamci da girma kuma shi fi kowa cancantar azaban masa abinda ya fi alkhairi saboda me yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tukmidu fihi ibadan da kake ana neman quality kyan nagartan ibadan ba yawa ba nagartan iba- abin ibada ake so yaya aka yi abin yaya yake da za ka bai wa Allah sai ka je ka ɗebo abin da ya fi ko ko a'a sai ka ɗebo mara kyau kana da kana da kayan noma aka sa hatsi a mai a rubu aka da za ka ci da zakka ɗin sai ka je ka tsallaka sababbin waɗanda ke da kyau ka je ka ɗauko wanda suka fara lalacewa su za ka bai wa Allah kuma Allah yana kallon ka kuma shi ya baka wannan arziki za ka ba shi shi ya baka arzikin da za ka ba shi sai ka je ka ɗauko mai mara kyau tun farkon duniyan abin da yadda aka fara kenan aka ce to shi kenan kun samu sabani tsakanin kai da ɗan uwanka wane ne zai auri kyakkyawan ɗaya to kowa ya je ya nemo abin da zai bayar qurbani sadaka wanda Allah ya karbi sadakar shi zai auri kyakkyawan mutum bawan Allah na gari da ya je ya shiga garki sai ya zabo babban dabba wannan kuma nomi ne da ya shiga rumbunsa sai bincika zanganniya abubuwan da suka lalace da ya ɗauko ma sai ya ga wani zanganniya ɗaya akwai abu mai kyau mai rai sai cire ya ci abin shi sai ya kawo ya kawo abu mara kyau ba wa Allah sai Allah ya karbi ibadan dan uwansa bai karbi nashi ba sai ce la aqtulannaka wallahi zan kashe ka قال انما يتقبل الله من المتقين ai Allah yana karban aikin wanda suke jin tsoronsa ne ai Allah yana karban aiki Allah na kallo na lokacin da na shiga garki na tsallaka komai na dauko uwar garki ko uban garki ko menene na ce gashi a bayan Allah kuma Allah na kallon ka da ka shiga rumbun hatsi ka dauko mara kyau shi yasa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina yace wallahi sai na kashe ka karshe kuma sai da yemi sai da ya kashe shi mugunta ke fa asbaha minan nadimina ko to shedan ya riga ya saka gaba dole ya saka nadama shetan din nan sai da yabi ubanka a cikin aljanna hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ba ya so ya ja hankalin su ba ai ya iya shimfida ne hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla me yasa bai ce hal adulluka ala shajaratil manga ba ala shajaratil burtukal ba a'a shajaratil khuldi wa mulkin la yabla to shine ya samu dama akan annabi adam dai Allah ya kare shi bai samu dama akan shi ba amma ayan annabi adam gashi ana kallo kowa ta sarce yake so kowa da kyar zai hau kuma in ya hau baya so ya sauka in zai kashe dukiyar kasa duk dan ya ci gaba ya zarce zai duk dabarun da zai zai ya kwana nan ya shiga nan ya faɗi nan duk masu hankali suna kallon abin da ke gudana ba abin da ba a yi a yi ƙarya a yi gaskiya a faɗi kaza a yi kaza ba abin da ke gaban mutum sai dai ya samu mai mulki kuma ya san mulkin nan ba za ka dagwama ba a kai kaga wanda ya fi ya barka shi ma bai dawwama ba to me zafi zaka sai da rai da lafiya zaka sai da imani zaka rabu da imani saboda ka samu mulki akwai mulkin da ke dawwama ne ba mulkin da ke dawwama kuma duniyar nan Allah madaukakin sarki ya raba mulki ya ba kowa ya baka mulki wannan kujerar ita kake so don akwai kudi akwai dukiya akai shi yasa kake so amma ba ka Allah ya baka mulki to duk mulkin ka kowa dai ne kai rana ɗaya za a waye gari Allah madaukakin sarki zai kwace duk mulkin mallakan da ya ba kowa duk wani makaluki da Allah ya bashi mallaka Allah zai karbe she kowa ya waye gari gaba ga zatin Allah tsirara in ya zama da baka mallaka tufar da zaka su ta al'aurar ka to me kuma kake mallaka sai ka mallaki hura ka mallaki mota ka mallaki menene Allah madaukin sarki sai ya kwace mulki kowa sana ce limanil mulkul yau ba wanda ya isa ya daga kanshi sana Allah ce lillahi alwahid alqahhar al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawma inna Allah sariqul hisab ba haka bane ba da me yasa Allah ce liman al-mulku al-yawma a duniya Allah ba shi da mulki ne yana da mulki amma ya rarraba ya ba ya rarraba kowa ya ba kowa yau ba wanda ke mallakan ko tufar da zai suje al'aurarsa sai in Allah ya ga dama ba haka manzo Allah ya ce ba awwalu ma yuqsa ya ce wa Ibrahim haka manzo Allah ya ce farkon wanda za a tufatar da shi a sutarta al'aurarsa annabi Ibrahim ba haka bane ba to shi yasa in zaka baiwa Allah sai ka baiwa Allah abu mai kyau saboda shi ya baka kuma shi zai saka maka da abin da ka bayar kuma yace maka wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa tubil in an baku irin wannan baku a son ku gani ma to ya zaka dauki ka ba Allah da yafi komai yafi kowa addini sai an sai an kishin addini ko in baka ba rayuwar ba za ta tafi ba haka ake ta shan wahala haka za a ta shan wahala Allah ya kiyaye babul amal fil hadi idza ataba aw dalla to ka cire rakumin ko saniyan ko tunkiyan ko menene ka ce a aika ma Allah an kama hanya daga Madina tare kafin a kai Makka sai dabbar ta kasa ko ko ta bata ta gudu ta bata ya za ka yi gashi ka riga ka baiwa Allah shine Imam Malik zai bada fatawa kenan ko قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wanda zai kora hadayen manzon Allah shi ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa asna'u bima atiba min alhadi ya manzon Allah to ya zai dabbobin in dabba ta kasa a ciki ya zai da ita je da kale ta ta mutu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدنة عتبت من الهدي فانحرها yace duk dabbar da ta kaza a cikin hadayan ka yanka ka soke ko ka yanka summa alqi qiladataha fi damiha sa'annan abinda aka rataya mata din shi a jefa a cikin jininta summa khalli bainaha wa bainan nasi yakulunaha sai ka batta haka nan duk wanda zai zo ya wuce ya ganta da wannan sifar sai ce hadaya ce ta kasa aka yanka ya halatta sai su dauka su ci an ji fatawa kenan ko قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعتبت فنهرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء كو من ساق بدنة تطوعا معنى راكمي كو ثانية كو دو أبن ذا أيكا نتطوعي سيكو راتك فعتبت سيتكاسى أحنيا fanaharaha sai yanka ko soke ko menene suma khalla bainaha wa bainan nas yaqulunaha sannan sai ya batta wajen mutane za su su ci shi sun wannan hadaya ce ta kasa aka yanka su za su ci amma shi ba zai ci ba ko falaisa alaihi shay'un ba laifi ba shi da laifi a kansa wa in akala minha in ya dauka ya ci aw amara man ya'kulu minha gharimaha in ya ci ko ce kai dauka ka ci sai ya biya an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك يتي wannan ma ita ce fatawar da Abdullah dan Abbas ya bayar قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال يتي من اهدى بدنة جزاء بدنة جزاء او نذرا او هدية تمتع in dabban da ka kora ka aika hadaya jaza'a ne na sai kai kuskure ne farauta aka ce ka biya jaza'i au nazara ko ba kan ce kai ko hadi tamattu'i ko ko tamattu'i kai ai akwai hadaya da zaka bayar ko in ɗayan wayannan guda uku ne fa usibat fi tariq sai ta kasa a hanya fa alaihi albadal zai zai sake zai biya zai biya wa haddathani an malikin an nafi'in عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة وندي أيك هدايا ثم ضلت أو ماتت أحنيا سيتبت تشغى وحنيا تتفيدها كوكو تموت فإنها إن كانت نظرا أبدلها إن باكنشي سيابيا أم فهمت وإن كانت تطوعا in tatawu'i ne sadaka ce ta tatawu'i ta ganin dama fa in sha'a abdalaha wa in sha'a tarakaha ya ga dama ya biya in bai ga dama ba ya riga ya wuce tatawu'i ne ai ai ba wani abu ne da ya kama shi ba qala wa haddathani an malikin annahu sami'a ahla al-ilmi yaquluna imam malik ya ji manyan malamai suna cewa la ya'kulu sahibul hadi min al-jazai wan nusuk lana wanda ya kai hadaya in na jaza'i jaza'i saidi ko annusuki ne ba zai ci ba to me malikiya suke nufi da annusuk wal muradu bin nuski fi istilahil malikiya kama jazama bihi az-zarqani wa ghayruhu huwa ma kana li ilqa'i tafasin aw rafahiyya an fahimta abinda ya zama rafahiyya mana sakamakon abincin rafahiyya ne abu ne na jin daɗi na nuna wadata يمنعها الإهرام وقال الأبي في الإكمال إن دماء العبد نسكن في دع النسك دينا با wata mas'ala ce mai daga hankali ba babu hadiyar muhrimi idza asaba ahlahu to wanda ya dau harama na hajji ko umra kafin laikin hajji ne kafin aje arafa ko bayan arafa kafin ya zo musdalifa sai ya sadu da matarsa to yaya zai yi malamai sun yi zantuttuka suka ce in kafin aje a tsaya arafa ne hajjin ya ɓaci amma zai ci gaba har sai ya gama sannan zai sake wani suka ce to in ya riga ya tsaya arafa fa ai manzo Allah ce alhajju arafa to bayan an gama arafa kafin daga arafa rana ta fadi kafin a je musdalifa sai ya sadu da matarsa wannan matsaloli za su yi ta baku mamaki amma lokacin su ba karamar matsala ba ce ba fa akwai fitinuwa da mata sosai lokacin kuma duk wanda ya rayu a wannan wajen ya san ba inda namiji ke fitinuwa da mace kaman kasan makka da madina sai mace sai ta zama kaman wani abu ne daban wata abace daban yana bukata ana ba ka ba kai da ka tsaya arafa aka sha wahala aka yi menene da menene kai hakuri gobe sallah mana eh kana yi da hannunka Allah ya kiyaye wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali eh to in ya sadu da matarsa me ke hukunci ala hadathani yahya an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-khattab wa ali ibn abi talib wa abu huraira su'ilu sayyidina umar sayyidina ali da abu huraira an tambaye su an rajulin asaba ahlahu wa huwa muhrimun bil hajj mutum da ya dauki haramin hajji sai sadu da matarsa faqalu sai suka ce yanfudani yamdiyani aka ci shikenan sai su ci gaba da aikin hajji liwajhihima hatta yaqdiya hajjahuma aikin hajji kenan in ka fara ko ka bata shi sai ka ci gaba da haka babu aikin hajji kuma sai ka je ka cika alabashin karama ثم عليهما حج قابل والحج haka za su ci gaba da aikin hajji har a gama amma akwai bashin hajji a kansu baɗi da hadaya hadaya ta mai ce ta wannan abin da suka yi qala wa qala ali ibn abi talib to sai sayyidina ali ibn abi talib yace wa idza ahalla bil hajj amal qama qabil min amil qabil yace baɗi in suka ɗau haraman hajji tafarraka hatta ya ƙiya hajjahuma sai a raba tsakaninsu ba za ka taɓa keke bi wancan kai kuma ka bi wancan an raba su kenan har sai sun gama aikin hajji in ba haka ba zai sake maimaitawa a wannan ya suna ciki ne ba jirgi suke shiga ba tafiya suke yi tafiya ake yi ko su da yawa sun ba da fatawa cewa in dai suka yi wannan za su ci gaba da aikin hajjin babu shi za su cika badi sai sun rama aikin hajji to aka ce to badi suna labbaika Allahumma labbaika hajjin sai a raba su kai kana cikin wannan kungiyar ita ma tana cikin wannan kungiyar ba za a bar ku kuna tare ba kada ku maimaita an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول يتي ياجي سعيد بن المسيب ينا فدرتي و ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم me kuke gani ne game da mutumin da ya sadu da matarsa alhali kasancewa yana cikin ihrami labbaik Allahumma labbaka hajjan falam yaqul lahu alqawm shay'an mutanen da ya tambaya ba wanda ya ce masa komai fa qala sa'idu sai sa'id ya ce inna rajulan wa ka'a bimra'atihi wa huwa muhrimun da tambaya yayi mecece fatawar ku dangane da mutumin da ya dau harama kuma ya sadu da matarsa sai kowa ya shiru ba abin da ce komai sai ce to ai wani ne ya haka ya faru da shi gare shi fa ba'atha ila al-madinati yasalu an zalika sai ya aika madina yana tambaya me ke hukunci fa qala ba'd an-nasi sai wayansu malamai suka ce yufarraqu bainahuma ila amin qabil sai a raba shi da ita har badi da shekara ba shi da a manista ajala bi shay'in uqiba bi hirmani sai a raba su tun daga bana har badi wa qala sa'id ibn musayyib sai sa'id ibn musayyib ya ce liyanfudha li wajhihima sai su ci gaba da aikin hajjin su falyutimma hajjahuma allazi afsadahu kaji falyutimma sai su cika hajjab su cika hajjin su da suka bata to sun bata hajjin ya bace me ina me za su cika kuma sai su tafi da shi yadda zahirin shi yake fa idza faraga in sun gama raja'a sai su koma garin su ko gidajen su fa in adrakahuma hajjun qabil in Allah ya musu tsawon rai suka kai badi fa alaihima alhajj wal hadiyu sai su birama akwai bashin hajji a kansu da hadaya wa yuhillani min haythu ahalla bi hajjihima allazi afsadahu sai su je inda suka dau haraman hajjin da suka yi suka bata shi din nan nan za su je su dauki harama din wa yatafarraqani hatta yaqdiya hajjahuma sai a raba su suna daukar labbaika Allahumma labbaika dauke ki bican kai ka binan ba za ku hadu ba har sai an gaba har sai ranar sallah an zo an yi jifa ai sisi an je ai tawafin ifada ai dama ranar sallah in kai wani aiki ɗaya ka hada da tawafin ifada to matanka ta halatta kenan ko amma in ba haka ba in ba hali sai ka yi tawafin ifada ina ma na ko shine muharramin ina mana ko shi ne muharram aka ce mutum ya sadu da matarsa eh ai ba a ce musu su yi haka ba sai da matsala ta faru ba muharraminta ba ne to ya halatta ya sadu da ita a cikin aikin hajji ana tsayuwar arafa ya sadu da matarsa an gama tsayuwar arafa da yamma ana Allah Allah zo musdalifa kowa a gaje bai san abin da yake ciki ba shi yana da mai sadu da matarsa ai zarafin zaka duba halin da ake ci to tunda ya karfin hali haka to sai a raba su in ba haka ba za su maimaita قال مالك يهديان jami'an badanatan badanatan sai su zo su sake aikin haji ita matan ta biya badana rakumi shi ma ya biya rakumi قال يحيى قال مالك في رجل وقع بمرأته في الحج إمام مالك يتي متمن ليس عبد ما تسعى عشان أيكن حج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة سكان دهوة ده عرفة yazo muzdalifa gobe da safe ya jefa ya jifa ya kasa hakuri sadu da matarsa innahu yajibu alaihi alhadiyu wa hajjun qabil zai biya hadaya baɗi kuma ya zo dole ya yi aikin hajjin da ya bata ɗin qala fa in kanat isabatuhu ahlahu ba'da ramil jamra amma in yayi karfin hali har aka dawo mina har aka ranka shi gari ya je ya jifa fa inna ma alaihi an ya tamira wa hudiya imam malik ya ce to zai bada hadaya sai ya umra wa laysa alaihi hajjun qabilun ba lalle ne ya biya hajji baɗi ba an fahimta saboda an ce alhajju arafa kuma ya saya arafa ma'ana malamai suna ganin in dai mutum ya samu arafa to sauran abubuwan ana iya gyara su da hadaya ko azumi ko ciyarwa an fahimta amma har arafa ta keci ta tsanta ta kwace mutum bai samu arafa ba to hajji sai dai bani kuma sai dai kuma wannan halin da ya samu kanshi tsakiyar arafa ko mutane kowa ya je sadu da matan shi akwai fitina kenan ko me hajji ana yi ne kullum ce je lokacin da ya samu dama sai je biya قال يحيى قال مالك والذي يفسد الحج او العمره حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج والعمره التكاء الختانين imam malik yace abinda zai sa hajjin su ya bata ya bace har a ce su biya su rama shine ya sadu da ita iltikaul khitanain ya sadu da ita yadda namiji ke saduwa da matan shi al khitanain kenan ko ai ko ai wannan islahi ne sai an bayyana khitanain ba sai an bayyana ba ko wa in lam yakun ma'un dafiqun ko da bai insali ba tun da dai ya shiga ya sadu da ita ko da bai inzali ba wannan aiki wannan hukuncin ya sauka kansu qala wa yujibu zalika aidan alma'u dafiq yace kuma ba lallai sai ya sadu da ita ba in ya rungume ta ko ya hira da ita sai manni ya fito wannan hukuncin ya faru ya sauka kansu idza kana min mubasharatin fa amma rajulun zakara shay'an hatta kharaja minhu ma'un dafiqun fala ara alayhi shay'an imam malik yace amma mutumin da ba saduwa da matarsa ba ba runguman ta yi ba ba su madda ta yi ba yana zaune kawai tunanai zo mishi cikin kwakwalwarsa na sha'awa sai mani ya fito ya ce ba komai ala malikun walau anna rajulan qabbala imra'atahu yace in mutum ya sumbanci matarsa walam yakun mi zalika ma'un dafiqun amma bai fitar da maniyi ba lam yakun alaihi fil qiblati illa al hadi ai ba shi da ba abin da ke kan sai dai ya bada hadaya saboda sumbantan da yayi an hana shi ana fahimtar fatawar imam malik qala malik imam malik yace wa laysa ala almar'ati allati yusibuha zawjuha wa hiya muhrimatun miraran fil hajj aw al umra wa hiya lahu fi dhalika mutawa il mutawi'atun illa al hadi wa hajj qabil yace ai mace da mijinta ya sadu da ita zuwa an jima kuma ya sadu da ita zuwa an jima kuma su biyu ko su uku aka ce abinda ke kanta shine hadaya daya da hajji kuma daya وإن أصابها في الحج وإن كان أصابها في الأمرة فإنما عليها قضاء الأمرة التي أفسدته الحج in kuma aikin umra ake shi sadu da ita za ta yi za ta yi hadaya kuma ta sake yin umra an fahimta babu hadi man fatahu alhajj babin da yazo da hukuncin hadayan wanda bai samu hajji ba yaya ake ba samu hajji ba za a gani insha Allah ala haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id annahu qala akhbarani sulaiman ibn yasar anna aba ayyub al-ansari kharaja hajjan yace abu ayyub al-ansari ya fita zuwa aikin hajji hatta idza kana bin nasiya min tariqi makkah da kai inda ake ce nasiya hanyar makkah adalla rawahilahu sai dabban abin hawarsa ta fata وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النهر سيزورانا صلى يزو يسام عمر بن الخطاب يجي فذكر ذلك له sai ce masa gashi nan na fito hanya na rasa abar hawa na rasa komai da komai gashi yau ni na iso ra yawman nahari bai samu me ba kenan bai samu arafa ba fa qala umar isna kama yasna'u al-mu'tamir kaje kai umra thumma qad halalta to ka warware ka kwance ɗaurin da maran da kai na ihrami kenan fa idza adrakaka alhajj qabilan fa hajjuj in Allah ya raya ka zuwa badi ka zo kai aikin hajji wa ahdi mastaysara min alhadi ka bada hadayan abinda Allah ya hore maka alaw hadathani malik an nafi'in an sulaiman ibn yasar anna habbar ibn al-aswad jaa yawm an-nahari wannan bawan Allah shi ma ya zo ranar sallah wa Umar bin al-Khattab yanharu hadiyahu ya zo ya tarar da sayyidina Umar yana yanka aban abar abar layyarsa ko hadayarsa ko yana suka fa qala ya amiral mu'minina yace ya amiral mu'minina akhtana al-idda yace ya amiral mu'minina mun kuskure wajen lissafi mu ca muke yau ne ranar arafa kunna nura anna hadha al-yawm yawm arafa mu lissafin mu ca muke yau ne ranar arafa da kaga mun zo din nan fa qala umar shi sayyidina umar yace izhab ila makkata yace maza maza ka je makka fatuf anta wa man ma'aka ka je kai tawafi kai da wanda ke tare da kai wal haru hadiyan in kana ma'akum in kuna da hadaya ku yanka ko ku soke thumma ahliqu aw qasiru warji'u ko ku yi aski ko ku yi sisi sa'annan ku koma fa in kana a muqabilin fa hujju wahadu in Allah ya raya mu zuwa baɗi ku sake yin aikin hajji kuma ku bada hadaya fa man lam yajid wanda bai samu hadaya ba fa wasu ya mu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja in ba shi da hadaya sai azumi kwana uku a cikin hajji kwana bakwai in ya koma gida garin su qala malikun wa man qarana al hajj wal umra imam malik yace wanda ya kirani hajji da umra thumma fatahu al hajj fa alaihi an yahuja qabilan sai bai samu hajji ba ba ana ya zo an gama tsayuwar arafa ya zo ranar sallah wa ya kurunu bayan alhajji wal umra mana sai ya sake biya ramawa kuma ya yi kirani wa yahudi hadiyai ne ya ba da hadaya biyu hadiyan liqiranihi liqirani alhajj ma umra wa hadiyan lima fatahu min alhajj an fahimta to nan za ka Amin. لما اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم